أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwanmu masu saurare mu na kusa da nesa na muku sallama in ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake dawowa da mu ci gaba da wannan karatu namu na fasarar littafin iziya wanda a yau shine halkan mu ta shida wanda kuma a yau za mu tashi akan fasali da yake magana akan tsarki wanda a shine malam yake faɗa ce faslun rabewa al-istinja'u tsarki wajibun wajibi ne wa huwa shine gaslu mawdi'il hadafi wanke wurin hadasi bilma'i da ruwa wa yastanja ana yin tsalki min kulli ma ya kharuju daga dukkan abin da yake fita min al-makharajaini daga mafitaye guda biyu mu'tadan sababbiya ma'ana waɗanda an ka saba siwar rihi amma sai dai ban da rihi to dai bare dai mu koma sai mu bayani sannan sai mu ci gaba kamar yadda muka saba dai kusan muna iba ya gaba gaba sai muna fassarawa ana bayani a domin a fahimci don shi ne dama karatun a bayani a fahimci abin da ainihin karatun ya kunsa to shi ne muhimmin abin da ake fata din an ce faslun rabewa al'istin ja'uyin tsalki wajibin wajibi ne saboda haka wajibi ne ga duk wanda watan a tsalki ya kama shi ma'ana wanda ya fita daga jikin shi na hadasi kenan kamar fitar ba haya ko fitar bawali ko kuma fitar mani haka to waɗannan ne shine yin tsalki da gare su kaga da makocin hadasi din mun sani kala biyu ne akwai alhadasul akbar akwai alhadasul asgar alhadasul akbar shine abin da shafi fitar mani kenan kaga janaba kenan ko fitar jinin haida ga mai haida in ya dauke ko kuma jinin biki to kaga alhadasul akbar kenan wannan shi wanka aka gare shi akwai alhadasul asgar shi kuma wanda shafi bawali ko ba haya kaga shi kuma wannan ba wanka ake yi ba ko kuma fitar mazi ko kuma wadi kaga shi kuma wannan wankewa ne za a yi kawai to shine a to kowanne daga cikin sun dai to wajibi ne idan ɗaya daga cikin fitar wajibi ne sai an sa ruwa an wanke shine hadisin sha tsalki wajibin wajibi ne wa huwa shine gaslu mawdi'il hadathi wanke wurin hadasi a wanke shi bil ma'i da ruwa kuma kamar yadda an ga sani ba dole sai ruwa ba idan mutum ya nema bai samu ruwan ba kaga yana iya abin da ake cewa istijmar ko wato shine tsalki na hoge ma'ana wanda mutum zai samu wani abu kaman ko wani dutse ne misali haka ko kare ko kuma wanda zai da amfani da shi kaman in ba haya ne misali ya sanya shi ya karce ya goge shi da shi haka to shi ne kaga za ka iya amfani da irin shi dutse din haka ko kuma kaman wani kare haka an fahimta ko kuma ko da ƙasa ce wadda abu su sa misali kamar kilkasan bangulin ƙasa wanda yake mai ba ba ɗanyi ba amma busasshe wanda yake yana da tauri misali ita yanda in zaka yi amfani da shi din ko wajen in wajen fitsari ne shi kaga kowane iri ne bungulan kasa zai yi kaga domin dama abin da ake bukata ka dauke wannan sanyin fitsarin dama ko can shine to shine a da ainihin watan ko wani kare hakan ga kai ko ko kuma auduga haka misali duk zaka yi amfani da ita wajen ba haya ne ko wajen bawalin duk zaka yi amfani da ita domin ka share ka goge wannan najisa din ko da gashi ne na dabbobi amma wanda ba laƙi ga jikin su dabbobin ba an fahimta kama gashi ne wanda na dabbobi an ka yanko shi ga shi ko shi kana amfani da shi ya ka share najasa da shi daga jikinka ba komai sannan kamar da na faɗa cewa amma an sharɗanta dole ne ya zama sai abun kai ya zama ɗanye ya zama busasshe ne ko mina ne domin wanda ɗanye kaga shi in ka shafa ka ce za ka yi shafa da shi kamar kila ƙasa mai taɓo misali hakan ka ƙasa mai taɓo wadda take tana da sanyi kaga in ka ta shafa ba za ta shahi ba saboda haka shi yasa sai abin da yake mai amma ka wajen ba hayaki na amma kaga in wajen bawali ne kaga ko da danye ne ina tunanin ba matsala zai iya yiwu to to shine ma'anar wato a ya zama busasshe kenan to shine ma'ana sannan kuma ya zama mai tsalki ne shi abun kai ya zama mai najasa ne saboda haka yanzu misali mutum ba zai zo zai yi tsarki ba sai ya ɗauko kamar wani abu wanda ke mai najasa kila ko kuma a ce wani kashi wanda ya bushe sai ya ce ya ɗauko shi ya amfani da shi ya wajen share bawalin da ya yi ko kuma kashi ko wani abu haka ko dan mina ne nan na bada misali ne amma ko mina ne inda wannan abun mai najasa ne to baya halatta mutum ya yi amfani da shi ya wajen share wani wata najasa daga jikin shi ko kuma abun shi ba najasa bane amma dai najasa ta bata shi kamar a ce wannan wani kyalle ne to amma kyallen najasa gare shi to ba za ka yi amfani da wannan kyalle ka ce kuma za ka shafe najasa kai kuma daga jikin ka bawali ko ba haya ba a saboda haka dole abin da aka so ya zama mai tsarki mai kyau sannan kuma ba za ka yi amfani da abin da yake mai sulbi ba wajen yin tsarki din kamar sai ka samu dutsi hakan ga irin dutsen na wanda ake kankari din na an gane akwai wani kankaran dutsi za ka gani wanda sumul sumul yake to ba zai yi ba ko kuma irin gilas haka ko kaga ai gilas haka ga sulbi gare misali ka ce da shi za ka yi amfani wajen share wato duk ba za su yi ba sannan kuma ya zama abin wanda za ka yi amfani da shi din ba mai cutarwa ne gare ka ba kamar ka kai amfani da wani abu mai kaifi wanda zai cutar da kai ya irin ko wuka misali ko wani abu dai mai kaifi haka to shi ma kaga amfani da shi wajen share wannan bahaya din a ta yanda zai cutar da kaiya sannan kuma abun ya zama kuma ba mai alfarma ba an gane kada abun ya zama mai alfarma kamar irin zinari ko azurfa ai kaga masu alfarma ne sai mutum ya sa su ya ce zai share kashi da su ko kuma ba a ba walidi yayi to shi ma ba a son haka nan ba a son ya zama mai alfarma din sannan kuma kada abun ya zama wato na abinci ne an gane kamar kila mutum sai ya samu wani kalan busasshen abinci kamar waina misali busassa ta bushe ta yi karfi sai ce bari amfani da ita wajen share ba haya ko ba wali to duk ba a shi ma to wannan shine ko kuma ya zama ga wani abin amma ba naka bane an fahimta ba naka bane na wani ne to kaga shi ma na wajen ba za ka dauka ba ko kuma wani abin da yake yana da rubutu ga jiki ne takarda ce hakan ga amma akwai rubutu gare ta amma kaga irin toilet paper da sauransu wannan kaga ba komai amma takarda irin haka wadda an mata rubutu kuma rubutun koda ba sunan Allah ne gare ta ba to saboda alfalma waɗannan haruffa da an ka rubuta ko ma mina ne an ka rubuta gare ta to shi ma ba a so a sanya wannan takarda mai rubutu ba dole sai suna da sunan Allah ba to shi ma ba a yi haka nan ne a shi yasa wasu malamai cewa suka kai koda ma abin da an ka rubuta na shirme ne wanda bai kamata ba na wani sihiri ne ko wani abu an ka rubuta ga takardar bai kamata mutum ya amfani da shi ba saboda alfarma su haruffan to wannan kenan a to haka ne haka dai shine malamai wanda suke tabbata kuma abun ko kuma kai zan wani magani ne wanda ake amfani da shi na sha misali kila ko wani abu inda ba to shi wa mutum ya sanya shi ya amfani da shi ya suna cewa bai dace ba ko katanga gidan wani wanda ba taka ba wanda zai iya jin damuwa idan ka bata mashi katanga da wannan ba haya din ko kuma wannan najisa din dai ma'ana to duka dai shine amma in ya zama ga jinin haida ne ko jinin biki da kuma hitsari ga mace to wannan dole shi kuma sai ruwa shi kuma nan ne kaga a maganar sa wani ɗaya daga cikin ɗungabun da muka ambato ba zai yiwu ba idan jinin haida ne zuwa mace kaga dole sai ruwa za ta wankewa da shi idan jinin biki ne ɗauke shi ma ita ma za ta tsarki da shi ya dole sai ruwa haka ko kuma fita yi bawali ita mace amma ban da namiji to su dole waɗannan sai ruwa a to wannan kenan to sannan to shine malam yake magana nan akan cewa watan watan nan nan mun ɗaya bayani na cewa ana iya amfani da su ba dole sai ruwan ɗaya ba in bukata ta kama na ba ruwa din za a iya amfani da waɗannan abubuwan to shine ma'ana da istinja'u tsarki wajibin wajibi ne wa huwa shine gaslu mawdi'il hadathi wanki wurin hadasi kamar yadda mun ga san hadasi dukkan najasa da ta fito daga cikin jikinka ita ce yake ce ma hadasi bawli ko ba haya ko ko fitsari ko mani ko kuma mazi ko wadi to shine ma'ana bilma'i kuma watan wanke shi da ruwa kusa da suya waje ba da ruwa sannan sai malam ya ce wa yastanja yana yin tsalki din nan min kulli ma ya kharuju ko kuma yastanja ana yin tsalki min kulli ma ma ya kharuju daga dukkan abin da yake fita min al makharje ne daga mafitayen nan guda biyu shine ta hanyar dubara ko ta hanyar al'auran mutum to a to dole ne wajibi ne ai wannan tsalki din mu'tadan amma ya ce abin da yake wato na al'ada to shine ma'anar abin da yake na al'ada banda wanda ba na al'ada ba kaga misali kamar yanzu an sani ai ba haya kori su ne suke fita ga dubarar mutum to amma sai ya zama mutum tsutsa ta fito daga cikin dubarar shi ko kuma tsakowa haka dutse misali to shine malamai sun ce ko da ko ita wannan tsutsa da ta fito ta fito da sanyi alamun kamar sanyi sanyi haka ko wannan dutsen to ba komi saboda haka ba ba wannan ba bai zama wani wajibin da sai ya ta yi tsarki ba ya ka da in zai ta kawai wanki saboda kaunar ya cika tsaftata wannan ka amma dai ba wajibi ne gare su ya ta ya sake wanki wadin ba a to shine an ce sai dai in kamar tsutsar da ta fito ko wani tsakuwar sanyin damshin yayi yawa sosai na alamun najisa to sannan ne sai mutum ya wanki amma in ba haka nan ba to bai zama dole sai ya sai ya tsarki ba a to shi din ne ma'ana sannan haka nan ana cewa wato kamar jini sai ya fito ma mutum ta dubura haka an fahimta ai kaga shi ba na al'ada bane ko tunda ba jini an ka ya saba fitowa ba to shine wasu suna cewa ma to shi to in jini ya fito to shi wajibi ne shi kuma sai an sa ruwa an wanke wasu ka ce a dole sai da ruwa aka wanke wa in jini ne wasu kuma sun ka ce a'a in shi ma ana iya yin amfani da wannan hoge din in ba a samu ruwan ba kuma an kai da shi da an ka share an goge yayi haka dai malamai sun kashi biyu in shi ga jini ne ya fito ta dubara mutum a cikin wajabcin watan yin tsarkin da ruwa ko kuma a yi da hoge to wasu suna ganin cewa ko da jinin ne ya fito mutum yana iya yin wannan tsarkin da shi ya kamanta dubara shi ko ta al'aura shi da azakarin shi kenan to yana iya yin amfani da hoge din in ji wasu wasu kuma suna ganin a'a dole sai dai ruwa ne in kamar jini ne ya fita wallahu alam sannan sai malamai ci gaba da cewa a wato abin da ke na al'ada siwar rihi amma sai dai ban da rihi wato ban da tusa kenan idan mutum tusa ce ba sai ya canza tsarki ba alwala ta kawai ta kare ita ɗaya da canza amma ba sai ya ce ya ta ya koma ya sake wani tsarki ba don ɗaya rihi ba saboda haka ba sai an canza ba shi wannan amma wasu malamai suna ma cewa ma maka ruhi ma ne kace sai kai tsarki don ɗaya ka sake don kai rihi to shine ma'ana sannan sai malamai ci gaba da cewa wasifatuhu zai faɗi yanzu yaya ne ya kamata idan mutum zai yi tsarki ya kamata ya yi sai ya ce wasifatuhu wanda a siffar tsalki an yabda a ya fara bi gasli yadi hil yusra da wanki hannun shi na hagun qabla mulaqati hal adha gabanin ta hadu da kazanta summa bi gasli mahallal bawli summa bi gasli mahallal bawli sannan ya wanki wurin bawali summa yantakilu sannan sai ya cirata ila mahallil gaidi zuwa wurin bahaya waya subbul ma'a yana zuba ruwa ala yadihi bisa ga hannun shi gasilan biha yana mai wankewa da ita gasilan bihal muhalla yana mai wanke wurin najasar da ita wa yastarki ya sassabto da dubar shi kalilan kadan ma'ana kamar wankuri kenan ya dan sassabto da dubar shi kalilan kadan wa yajidul arka ya kyautata wanki wat ma'ana cicudawa din da ya kai shine wa yajidul arka ya kyautata wannan cicudawa din hatta yunqiyal muhalla har ya tsabtace wannan wurin najasa din sun mai gasilu ya dahu sannan sai ya wanke hannu ne ba da zalika bayan haka biturabi da ƙasa wa nahwihi da makamancin shi wannan gaba abinda malam yake nufi ya ce wasifatu abinda a siffa ta watan shi yin tsalki din yaya ne za ka yin tsalki sun da shari'a dama komai ta tsara yadda ya kamata a yi sai ce shi ne an yabda a ya fara bi gasli ya dihil yusra da wanke hannun shi na hagun an gane ba to bayan mutum ya yi ba haya ya kare kenan to sadda zai yin tsalkin to shine sai ya da hannun hagu dama ake yi ba a yi da hannun dama to kamin mutum ya fara wankin najasar tukun sai ya fara zuba ruwa ga hannun nashi na hagun sai ya wanki saboda idan ya zuba ruwa din to duka waɗansu ramu da aga ainihin tahin hannun nashi za su shahi su rihe baki daya daga koda ya taba najasar ba za ta liƙi ga hannun shi ba amma in bai zuba ruwan ga hannun nashi ya fara wankewa ba direct kai tsaye sai ya tai wajen wankin najasar to hannun nashi dole ne sai ya samu matsala sai ya ɓaci kuma sai ma ya tawarin ita wannan najisa din to to shine yace to sai ya fara wanke hannun nashi na hagu qabla mulaqati hal adha gabanin ta hadu da ita wannan kazanta din ma'ana kamin ya fara wankin najisa kenan sai ya fara zuba ruwa ga hannun nashi na hagu wanda zai tsarkin da shi sannan sai yace to bayan ya wanke hannun nashi summa bi gasli mahallal mahallil bawli sannan sai ya wanke wurin bawali ma'ana kenan mutum ya yi ba haya ne ya kare to in ya fara wanke hannun nashi sai ya fara wanke al'aurar shi ya wanke zakarin shi namiji ne mace ta fara wanke farjinta sannan sai ta fara wankin can watan wajen ba haya din wannan shine abin da ake yi kuma musamman ana son musamman mata a kiyaye wajen ma yara wanki ko kuma su da kansu din ma ta inda sai kawai mace ta rika hadewa a wajen wankin ba haya din da farjin nata da kuma watan dubar ta ta gaba ɗaya tana wanki wato waɗannan ruwan da suke ba shiga a farjin nata na masu masu wannan najisa din ta kashi din to tana ba da matsala tana iya samu rashin lafiya a farji saboda haka shi yasa aka so a fara wanki farjin sannan kuma a kiyaye da kyau wajen wankin dubara ya zama a wanki ta kuma can daban kar a cuɗi ruwan wannan najisa din na kashi din tare da watan waɗanda take wankewa suna shiga a farjin nata din suna kawo cuta a gaban mata kuma ko da yare yarinya ce za a wanke ma yana da kyau mata su kiyaye wannan su daina sai ga yarinya an sa ta ta duka a tanan baya za a yi mata wankin kaga nan duk ruwan da ake wankewa na najisa din kaga gaba ɗaya suna gangarawa ne suna yin a cikin afarjin nata din to wannan yana kawo cututtuka a gaban su mata din saboda haka abin da ake yi sai a fara wanki watan wurin ba wali din bayan mutum ya bayan ta wanki farjin nata ko kuma in namiji ne wanki zakar naji sannan sai ya wanki dubar tashi din wurin ba haya din kenan to shine ma'anar thumma bi ghasl mahallil bawli sannan ya fara ya wanki wurin bawli thumma yantakil sannan sai ya cira ta ila mahallil gaidi zuwa wurin ba haya din ga dubar tashi kenan sannan sai ya wanki sannan kuma wajen wankin waye subbul ma'a yana zuba ruwa ala yadihi ga hannu ne gasilan biha yana mai wankewa da ita gasilan bihal mahalla yana mai wanki wurin najisar da ita abinda ake nufi shine ba haka mutum zai rika zuba ruwa ga hannun nashi na hagun ba sannan sai ya tai can kuma ya wanki ki sannan ya saki dauko hannun ya ƙara zuba ba haka na kai ba wannan hannun naka na dama shi zai zuba ruwan yana zubawa wancan kuma yana wankewa sadda kaka zuba ruwan sannan aka son ya zama kana wankawa din in kai haka nan sannan zaka samu tsautata da kyau amma matukar da hannunka zaka rika hannun ne zaka iba ruwan zaka zaka zuba ruwan gare shi na hagu din sannan ka je can wajen wankin najisa sannan kuma ka sake zuba wasu ka ƙara koma to in kai haka nan ba zaka samu tsarki mai kyau ba to saboda haka sai ya zama hannunka na dama shi ka zuba ruwan kana zubawa kuma wancan naka shi kuma yana gogawa tare lokaci guda ba sai ka gama zuba ruwan sannan ka wanka ba ba haka aka yi ba to wannan shine abin da malam yake nufi cewa sai mutum ya cira ta watan ya zuba ruwa ga hannun nashi yana wankawa yana wanka wurin da jisar lokacin da ya ka zuba ruwan kenan sannan bayan wannan ya ce wayas tarhi kuma sai ya sassabto da dubar shi kalilan kaɗan ma'ana kamar ya ɗan yi wankuri kaɗan haka ga ta yanda dubar tashi ta ɗan fita ta yanda zai tsalkaka da kyau wajen wankewa din shine ma'anar wayas tarhi ya sassabta da dubar shi kalilan kaɗan wayu jidul arka kuma ya kyautata wannan daurawa da ya kai ma'ana wannan wankin da yake yi ya kyautata shi da kyau ya tabbatar da ya goga ya goga da kyau sosai ma'ana ya wanki da kyau shine wajidul arka ya kyautata wannan cucudawa din da ya kai hatta yunkiyal mahalla har ya tsaftace wurin wannan najisa din da kyau shikenan to sannan bayan ya gama wankewa thumma ya gasilu ya dahu sannan sai ya wanke hannu ne ba'da zalika bayan haka din ma'ana bayan ya gama tsarki din sai ya wanke hannun nashi da da yake sun wasu malaman suna ganin cewa kamar nan da aka ce ya wanke hannun nashi sai in bai wanke hannun nashi can da an ka ce farko ya wanke ba ka san da ma ya faɗa ya ce kamin ka fara wankin najisar to ka fara zuba ruwa ga hannunka ka wanke to in ya zama amma da sadda zaka fara wankin najisar baka zuba ruwan ne ka wanke ba to shine wasu sun kace shi ake nufi da wato sai daga bayan in ya gama da sai ya wanke hannun nashi din da kasa wato shine sai ya goge hannun nashi nan ga kasa saboda najisar da ta liƙe ga hannun nashi sannan sai wanke ko kuma abin da ya kama da shi shine kamar abin da ya shafi ko wani sabili haka ko omo sai ya wanke to amma ne abin da yake mafi dacewa dai ko ko ya wanke hannun nashi din a farko din sadda kamin ya fara wankin najisa din to yana da kyau kuma sai ya sake wanke hannun nashi din kaga in ya wanke duk dai wani abu da ake tunani na wata kazanta wata cuta ya dai wanke ta tafe ta to to shine abin da yake nufi idan ya gama sun mai ya gama tsalki din gaba daya sun mai gasilu ya dahu sannan sai ya wanke hannu ne ba da zalika bayan haka bit turabi da kasa wa nahwihi da makamancin shi saboda kasan kasa tana iya gugguge dukan najisa da ta dan liki ga hannun naka din to daga nan wannan wani hauyi kuma ya shigar da omo sabili haka da zaka iya sanyawa da shi sai ka wanke to sannan sai malam yanzu ya kare mana ga ya za yayin da ake yin tsalki kenan da ruwa in mutum zai yi an ji yanda ya kamata a yi mutum ko shi ne zai yi ko kuma wani ne zai yi ma kamar masu ma watan musamman mata kenan da suke ma yara tsalki misali kamar sun yi kashi to yanda an kai hakan na haka aka so ne kamin su fara wankin nan su tabbatar da sun fara zuba ruwa ga hannunsu bayan sun zuba ruwan ga hannunsu sannan sai su fara wankin kuma in za su fara wankewa yaron tsugunawa ya kamata ya yi ba ya yi duke ba hakan ga tanan ta baya za su za a rika fara wankin ba a fara wanki wurin bawalin sannan sai a ci gaba da wanki mashi can wajen ba haɗin kar a bari ruwa suna cuɗewa tsakanin watan na wankin dubar tashi da kuma na wankin al'aurar tashi ta gaba musamman ma mace kamar yadda na faɗa waɗannan ruwan an ci suna cutarwa a farjin mace idan za ta haɗe da ruwan da take wankin kashin da kuma farjin gaba ɗaya suna wankiwa kaga yanzu duk sadda mace za ta dukar da yatta tana wanki mata ba haya amma ta duke sanan daga baya kaga wannan ruwan take wankewa na najisa din da kashi din duka yana gangarawa ne a farjin yarinyar kaga zai haifa mata cututtuka da dama wanda masu kula da halakar lafiya sun tabbatar da haka ne to wannan shine yana da kyau a kiyaye wannan ne sannan sai kuma zai mana magana yanzu ga tsalki wanda yake a wato yanda za a yi har yanzu again wato wajen fitar da istibra'i kenan wato wai shine neman kubuta daga abin da yake na najisa din ya za kai gaba ɗaya kwata kwata a ce ka fitar da wannan najisa daga jikinka to shine sai mala ya ce wal istibra'u shi kuma fit wato neman kubuta daga najisa wajibin wajibi ne shine ma'ana istibra'i wa huwa istibragu ma fil makharajaini shine neman fitar da abin da a cikin mafitaye guda biyu shine neman fitar da ko kuma ka ce neman karar da mafil makarje na abinda a cikin mafitayin nan guda biyu min al'aza na kazanta wato shine abin da ya fita mutum ya yaba wali da ba haya to bayan wancan tsarkin na ruwa shin ta yaya ne mutum ta yanda zai tabbatar da cewa duk ya ya hita daga wannan din saboda tana yiwuwa yanzu misali mutum na gama wali kana gama hitsari kun sai dai kun ka zo ruwa ka tashi ka wanke kai gaba to in baka bi wanga tsarin nan zo da za a faɗa ba to kusan ka baka yi tsarki ba don wani na iya dawowa to yanzu zai faɗa maka ne yanda za ka yi shi ne cewa istibra'u ne watan neman kubuta daga abunda daga najasa wajibin wajibi ne wa huwa shine istibra'u neman karar da mafil makarje ne abunda a cikin mafitayi guda biyu min al'aza na kazanta wa sifatuhu abunda a siffatai min al daga bawali an yaj'ala zakarahu ya sanya al'aurashi bayna asbu'aihi tsakanin yatsun shi as-sababati manuni wal ibhami da babban yatsa fayomirrahu ma sai ya tafiyar da suwa min aslihi tun daga asulin al'aurata shi ila busurati har zuwa kan zakarin nashi din sannan wayan turhu sai ya watan karkada shi ma'ana girgizawa haka ya fa'alu zalika ya aikata haka salasa marratin hasu uku bi khiffatin amma da sauki ma'ana shine da sauki fisalti a cikin wannan matsawar wannan da kuma karkadewa din wai ma'ana shine sadda zai wannan matsa ba ciwon kai matsa da karfi ba tunda zai ji maka ne ciwo ba a'a kuma sadda zai wannan girgizawa din shi ma hankali zai girgizawa ba tare da yanda zai ji maka na ciwo ba ko ana cewa masu lafiya suna cewa wannan yawan wato mutum ya yana matsar al'aurar tashi din da karfi sosai yana matsar jojin al'aurar nashi haka nan sosai to yana ma kawo mutum karamcin watan karfin al'aura din saboda haka yana da ke shi masu kiyaye saboda haka hankali a hankali ake shafa amma wannan yawan yawan ainihin matsat da kuma yawan girgizawa da tsanani irin haka nan koyo shi to yana cutarwa ga al'auran mutum haka wasu suke shi fada to shi ne sai ya tafiyar da suwa shi ne ya ce wa fayamin ruhuma sai ya tafiyar da su waɗannan yatsun nashi min asali tun daga asalin al'aurar tashi ila busurati har zuwa kan al'aurar nashi din wayan turahu kuma sannan sai ya karkada ya fa'alu zalika ya aikata haka salasa marratin so uku bi khifatin da sauki fi salati a cikin matsawar wannan da kuma karkadewat sannan waje buga sulul zakari wanki al'aura ya wajaba kullihi dukkanta li khurujil mazi saboda fitar mazi wa fi wujubin niyyati a cikin wajabcin niyya fi gaslihi a cikin wankin shi qaulani akwai maganganu guda biyu wato abinda malai yake magana anan shine yace wasifatuhu abinda asiffa wato ta shi wannan istinja'i din ma'ana neman karar da abin da yake cikin wanda ya fito daga cikin watan jikin mutum min al-bawli daga bawli idan mutum yayi bawli namiji to abin da zai shine an ya ja'ala zakarahu ya sanya al'aurar tashi shine ya sanya zakarin shi bayna asbu ayhi bayna usbu ayhi tsakanin yatsun shi as-sababati manuni wannan manuni wal ibhami da kuma wannan yatsan nashi babba sai ya ɗauko tun daga can asalin kan larabta shi shi ne sai ya ɗauko shi ne fa yamin ruhuma sai ya tafiyar da su waɗannan yatsun nashi ɗin ma'ana watan kamar watan tatsawa kenan ko kaga kamar misali ne za ta tatsan nono ya kaga irin nan da zaka jawo to shi ne yake nufi kamar irin haka nan mutum zai yi amma dai ba kuma da tsanani da ƙarfi zai zai ba wannan tatsawa ɗin ba shi ne fa yamin ruhuma sai ya tafiyar da suwa min asalihi tun daga asalin ainihin al'aurata shi ɗin waye ma'ana tun daga can sama ila busurati har zuwa watan kan al'aurata shi din dan me dan ya tabbatar da cewa duk fitsarin sun fita da kyau gaba daya sannan bayan ya kawo kuma nan karshe din bakin kan al'aurata shi din wayan turu kuma sai ya dan sai ya karkada ma'ana girgiza al'aurata shi din kaga za su zai faɗi kenan a ya fa'alu zalika ya aikata haka din kuma thalasa marratin su uku ake so ya yi haka din an gane su uku aka so ya matsa amma malamai sun ce kuma idan ya yi su daya to in ya zama wannan su ɗayan da ya yi ya duk bawalin ya hita gaba ɗaya to shi kenan ba komi ya isa amma in bai isa ɗin bane to shi ne aka son a maimaita su uku ɗin an fahimci abin da ake magana nan wani saboda haka to shine yi so uku din shine kololuwa amma in ko daga daga nadadin ya isa shikenan ba matsala yawwa amma su yana jin shafi'awa ne ko su sun tafi akan cewa su dole masu uku din ne amma dai ya danganta mu dai a malikiya ko da bai kai uku din ba ko dai in kai dai din kai dayan ya isa ya duk sun fita gaba ɗaya bawalin ba a raga komai ba ya isa in kuma bukata ta kama wanda kana ganin ba su bai hita gaba ɗaya ba sai ka saki ka cika su uku din saboda don wuturi ya samu ciki shi yasa aka so ai uku din so fa min roma min aslihi daga asalin shi ila basurati har zuwa kan arwata shi din wayin turhu ya fa'al zalika salasa na bi hikmata amma kuma cikin sauki kar ya matsa da karfi sosai fisalti watan bi khifatan da sauki fisalti a cikin shi wannan matsawa din ko tatsawa din wannan da kuma girgizawa din to sannan wannan kaga kenan bawali kenan idan namiji yayi ka tabbatar da sai ka gama bawali amma ba a so mutum kana gama fitsari kawai sai ka maza maza kawai ka wanke kai gaba to kana haka nan ai sauran ba su yi fituwa ba haka ita ma idan mace ce dole ne ita ma ta tabbatar da ta samu natsuwa ta tsaya da kyau fitsarin ya gama fita baki daya kad daga gamawa ita ma kawai ta zabara sai ta wanke kawai shikin ta gaba to shi ma duk wani wanda zai sake dawowa kaga irin wannan ya bata masu tura kuma ka gani kenan zaka rika yin ibada ba tare da tsarki ba kenan saboda haka addinin musulunci addini wanda ke na tsarki mai kyau wanda duk wanda zai bin dokoki na musulunci zaka samu al'amuran shi tsare suke zaka gani shi ba zaka zanga cikin hayaniya ma'ana rashin tsari ko cikin wata ya mucewa ko wani abu a'a zaka isko komai na shi tsari in dai zaka bi karanta wata musulunci to kaga musulunci ya bi ka har a makewayi duk yanda zaka yi ya koya maka yanda zaka yi ba tare da watan ka samu matsala ba to shine a kamar da na faɗa kuma kaga cewa matsa a hankali din saboda akwai masu cewa daga cikin masu kula da harkar lafiya suna cewa idan mutum zai yana yawan matsa al'aurar shi da karfi to yana rage ma jojin al'aurar shi karfi din saboda haka zai iya samun rauni to shine sannan malam ya ce wa yajibu gasulul zakari yanzu zai faɗa mana shi kuma ya ce ya wajaba wanke zakari wanke al'aura kenan kullihi dukkan shi li khurujil mazi saboda fitar mazi haka idan mazi ya fito wa mutum to dole ne ya wanke zakarin shi gaba daya gane saboda haka amma idan ya zama kamar bawali ne idan wadi ne shi kuma hukuncin su guda da fitsare shi haka fitsare su ma ba dole sai mutum ya wanke zakarin shi gaba ɗaya ba a'a kawai dai in dai ka tabbatar da ka wanke watan duk inda yake din inda bawalin ya fita din shikenan ya isa ba dole sai ka wanke gaba ɗaya amma shi maziyi shine ake cewa ya waje ba a wanke dukkan al'aurar gaba ɗaya idan watan ya fita shi maziyi din sannan bayan wannan kuma sai malai ci gaba da cewa amma wa fi wujubin niyyati a cikin wajabcin yin niyya shi kuma wajen wanki shi wannan maziyi din to kaula ne akwai manganu guda biyu wasu na ganin cewa sai yayi niyya wasu na ganin a ko bai niyya ba ai ba matsala bane ya shayi ba ba wani kawai yayi bukata dai ko cin ya wanki daga wannan nasa daga gare shi din wallahi da alam a wannan kenan kuma kamar yadda muka da dai muka san maziyi shine wanda yake fita cikin sha'awa ta hanyar tsayuwa al'auran mutum ko wasa da mace ko tunanin mace ko kuma ita mace ta yi tunanin namiji ko kuma wasa da shi din to fitar wannan maziyi din to a wannan lokaci ne shi maziyi yake fita shi kuma wadiyi an sani yana fita ne shi kuma a ƙarshen bawali ta sanadiyar kila mutum ya yi sha'awa ne ya ƙare to yana iya fita ta wancan lokaci kuma an ce wani lokaci ɗaukar kaya masu nauyin gaske yana iya sa fitar wadiyi to shi hukuncin su guda da bawali shi wadiyi maziyi ne ake wanke al'aura gaba ɗaya haka mace in ya fita shi ma gare su dole sai ta wanke al'aurarta wallahu alam kuma da yake lokaci yayi ina jin za mu tsaya nan sai mun sake dawowa muna fatan Allah ya mana jagora dukkan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi ya kuma ya ba mu ladashi kurakuran da muka yi muna fatan Allah ya fi mana alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godel Zamfara State wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh